الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يو رانا الخميس كينانكو nawa ga watan zulhijji sha shida ko ga watan zulhijja kenan da ana dab da shiga sabuwar shekara ta musulunci hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya daidai da biyar ko shida yawwa shida ga watan takwas watan august kenan miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2020 za mu ci gaba da darasi na tara a cikin wannan littafi mai albarka mai suna tahmisul qasaid al-wutriya wanda aka fi sani da wutriya da aka rubuta domin yabo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu tashi shafi na 17 da wa'anda nuska ɗinmu take iri ɗaya inda mala yake cewa amma ana lil'asi ruju'u bi taubatin wa qurbu li qabri al-mustafa li mahabbati ترى المسك والكافور بثا بتربة فوا جسم خير الرسل في أرض طيبة فأضحى بها المسك المعنبر ينفث لقد طوع الآفاق طيبا بنشره فقد أطر الكونين منه بإطره ولما حدا حادي الركاب بذكره سنى الوجد, سنى الوجد أعناق النياق لقبره فصارت بهم تحت المحامل تلهث إذا البدن حنت فحدها لي ترفقا فإن لها جفنا كجفني مؤرقا مؤرقا مؤرقا فإن لها جفنا كجفني مؤرقا وإن وصلت نجدا فناد محققا صبور قبا تبكي ونبكي تشوقا إلى سيد عنه المكارم تورس فيا حادي الأضعان فيا حادي الأضعان سر لا تهنهم وأن ترك أصلاب الحصى ليصنهم فيا ليت إذ فازوا به كنت منهم سكل سكلتك نفسي سكلتك نفسي لم تقعت عنهم سكلتك نفسي لم تقعت عنهم إلى كم على كسب المآثم ألبس خير جاري جاري na imla'i mafi yawanci masu rubuta kasidodin babu babu tahari shi yasa ake samun kurakurai musamman na imla'i yake cewa a ma'ana lil'asi a ruju'un dawowa bi taubatin tare da tuba biɗin nan da ma'anar ma'a ai ma'a taubatin dawowa tare da tuba a ma'ana wai har yanzu lokacin bai yi ba lil'asi ga mai sabo yana nufin kansa nan ya tahaddar bi nafsihi al'asi al'innan al'adiyya ce ma'ana yana nufin kansa ashe har yanzu dawowa tare da tuba ga wanda ke sabon Allah lokaci bai yi ba ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله to wannan shine ana din amma ana lil asi ruju'un bi taubati wa qurbun hakanan har yanzu lokaci bai yi ba game da kusanta li qabril mustafa ya zuwa ga kabarin annabi abin zabi li mahabbatin saboda son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake son annabi to lokaci yayi da zai samu ganin cewa ya samu isa zuwa ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda annabin ya riga ya bar duniya taral miska kana ganin turaren almiski wal kafura da turaren kafur in ka tafi bussa an shimfiɗa su ko an watsa su bassa ya bussu eh wa bassa minhuma hmm rijalan to wannan shine saboda haka an ce albas a larabci yana ɗaukar abin da aka watsa ko abin da aka shimfira to idan ka tafi za ka ga turaren da ake kira almisk da turaren alkafur bussa an shimfiɗa su ko an watsa su bi turbatin ga ƙasar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana za ka samu isa dab da kabarin to za ka ji wani ƙamshi yana tunkaranka ka sannan jismu khairur rusul gangar jikin mafi alkhairin manzannin Allah sawa ya zauna fi ardi taibati a cikin kasar Madina tunda da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu kun ga a Madina aka yi masa kabari a wancan lokaci a ɗakin nana Aisha ya an ce sawa ana nufin jalasa eh Uh, jiki ko naman jikin mafi alkhairin manzanni shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sawa ya zauna fi ardi taibatin da ƙasa ta Madina ko a garin Madina fa abha sai ya zamo abha anan bi ma'ana sara ya zamo biha a Madina din almisku turaren miski almu'ambaru wanda aka garwa ya shirya turaren ambar yan fusu yana ta tashi sama yana ta yaduwa yana ta yaduwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda turaren miski duk sanda aka hada shi da ambar aka yi mix din su aka cakuda su to kamshin zai fi tashi sosai to kaga kamshi ya kai kamshi kenan yan fusu daga nafasa yan fusu shi ne abin da aka fitar da misali asalinsa daga baki kamar ka yi tofi eh yawwa ka fitar da abu daga bakinka haka sai ya wasu to ana kiransa annafafu bisa to haka turaren ya kasance wanda aka garwaya shi da turaren ambar yambusu yana ta yaduwa laqad haqiqa bawwa ya mamaye shi wannan turaren al'afaka wato gefen madina ɗin sasannin madina kowane ɓangare to za ka gabawa ya babaye ɗiban ƙamshi bi na shirihi saboda yaduwarsa ba ma wai iya inda kabarin ba hatta wata unguwa ka tafi to ƙamshin za ka same shi a can sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma abin ban mamaki har yanzu in ka shiga madina da inda ake sa turare da inda ba a sa turare za ka dinga jin kamshi na taranka ƙwarai kuwa to bale ka samu ka shigo almasjidun nabawi magana ta riga ta ƙari faƙari akwarar kaune ne haƙiƙa annabi sallallahu alaihi sallama ya ƙamshe duniya da lahira minhu kuma wannan kamshin daga gare shi yake ba daga waje ba bai yi tsirihi tare da kamshinsa da ba al'afar shi ne turare na ruwa haka walan ma lokacin da hada ya gargada hadir rikabi hadir nan kaga akwai ya zawai kun san ya zawai ko ko bai karatun zaure ba ya kamata a ce an sa ya zawai hadir rikabi mai gargada raƙumma walamma lokacin da hada ya gargada su bi zikiri kuma tare da ambaton annabi sallallahu alaihi wasallam mai gargada raƙumma ya gargado su zuwa madina sannan kuma yana ta ambaton annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to a wannan lokaci sauran matafiyan da a tare da shi mahaya raƙumma ɗin jama'a kenan shine sanal wafdu sai wannan tawaga wannan jama'a suka karkatar da anakan niyaki wato wuyan ko kuma linzamin wayannan raƙun maɗin liƙabrihi zuwa ga daura da kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallama su ma abin ya birge su ba ma hanya an ka nuna musu ba kawai jin sun kayi dama al'adar larabawa in za su yi tafiya suka hau raƙun misali to akwai alhadi alhadi wanda shi shi ke kula da raƙunmu kuma shi ke kora su to za ka ga yana tafiya yana ɗan raira waƙoƙi yana ɗan fitar da sauti wanda raƙumman suna jin nishaɗi sai da ba za su yi saurin gajiya ba ko su kosa to haka su ma mahaya za su zunga gange da kai haka da sauransu to suna jin ya fara ambaton annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka juyo da wuyayen raƙummansu daidai dabra da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam duka wannan takhayyuli ka kaddara abin da babu wannan yana daga cikin almadu da zaka same shi yana nan cikin waƙoƙin larabawa na jahiliya ba za ma ka zama adibi ba dole sai ka kware da wannan ka kirkiro abubuwa ka yi ta siffanta abubuwan da babu fil haƙiƙa babu amma kuma in kana faɗa za a kamar akwai su kamar akwai su to wannan yana nan da yawa ya ce fasarat sai sura ƙumman sun ka kasance bihin tare da su talhasu suna ta fidda halshe sura ƙumman suna jin daɗi eh suna tafid da halishi fa basalu ka basalil kalbi yalhaf shine kare ya dinga fid da halishi yana dan lasan kasa haka shi shafi tara at-talahuf da larabci to sai sura kumman duk sanda kagara kuma yana fitar da halishi to yana cikin nishadi bai da matsala tahatal mahani kuma a karkashin sirrin dansu sirdi mun san sirdi ko to ƙarƙashin sardansu suna tafi da ainihin wato wannan harshe ɗin ma'ana ta ƙasa gare su shi ne abin da yake nufi ya ce izal budun a lokacin da raƙon man aga an samu logogi da yawa ga anniyaku ga arrikabu sannan kuma ga ainihin albudun walbuduna ga shi na cikin alkur'ani to albudun ana yana nufin raƙumman a lokacin da raƙumman hannat suka dinga shauƙi ma'ana suna jin daɗi suna murna sai yake cewa fahaduha ya kai alhadi ka kora su ka gargada su a nan ba a ƙauye misali ana tara dabbobi a ba mai kiwo ba to wannan shi ake kira alhadi alhadi ba na ɗaya ba an ga bilha to ka kora su li gare ni ka rafuka kuma cikin sauƙi kar ka tsananta sosai fa inna laha janafan ko fa inna laha jafanan domin su ma raƙumman nan jafanan suna da idanu ka jafani wanda idanun nasu ya yi kama da nawa mu'arraka ba mu'arrika ba kuskure mu'arraka waɗanda ake hana ma bacci ma'ana ni an hana min bacci saboda shauƙi da bege da son isa wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam to haka su ma raƙon mahuzuki lokacin da suka ji mai gargada su yana ambaton annabi shauki ya kama su su ma sai suka kasa bacci to shi yasa yake ce ma mai gargada su ya dan bi a hankali a hankali saboda suna da idanun da an ka hana mu bacci saboda wani shauki kenan ya nuna in akwai wani abu a zuciya to wannan yana iya hana ma eh zuciya bacci ko sai zan mutum ba zai iya kwana ba wa in wasalat najdan in raƙumman suka samu isa garin najdu ko wurin da ake kira najdu fanadi ka yi kira muhaƙiƙa muhaƙiƙa kuma kana mai haƙiƙancewa sannan ya ce suguru ƙuba sugura ƙuba duk ana iya faɗa duk da kamata ya zan sugura sai zan mafulun bihi muqaddam wa fi'luhu tabgi ai tabgi sugura ƙuba wanda su raƙumman suna neman su isa ga hanyoyin wurin da ake kira kuba asugur su ne hanyoyi da ake baje bataliyan sojoji don su tattare ko da makiya sun shigo sai su tunkare su to lokacin da su raƙumman suke neman hanyoyin kuba unguwa ta kuba ko mu ce garin kuba kamin ya haɗe da madina wanda na annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara sauka lokacin da ya hijira iso madina nan ne wuri na farko da manzon Allah ya fara sauka to amma dai duka yana nufin dai madina da yanzu cikin madina yake masallacin shi kuba din tabgi su goro kuba suna neman isa ga hanyoyin kuba wa tabki kuma gashi suna ta kuka me yasa tashawuqa saboda tsananin shauƙi da bege ila sayyidin wannan ne kira littawi zuwa isa zuwa saduwa ga wani shugaba babba wanda wannan shugaban anhu daga gare shi turasul makarimu turasu almakarimu duk wata ɗabi'a babba mai kyau to daga gare shi ake gadonta duk wanda ya gani kyakkyawar ɗabi'a to daga wurin annabi ne sallallahu alaihi sallama ya gade ta fa ya hadi al azani ga ga kalma ta hudu ya kai mai gargada raƙumma al azan fa ya hadi al azani eh fa ya hadi al azani ya kai mai gargada raƙumma sir ka yi tafiya la ta homo kuma karka hana su tafiya karka ce za ka kawar da su akan hanyar su ta isa madina ka kyale su sannan ya ce wasun homo wancan na ƙarshe swadon ne wasun homo kuma ka tsare su an turuƙe daga hanyoyin da asuladul hasa akwai tsakonkwani masu tsananin ƙarfi to ka tsare su kasu fada wurin nan saboda kasu zo suna bugun duwatsu masu tsananin ƙarfi har ya zan rauni ya bayyana ga ƙawakunsu to shine ya ce kuma ka yi wannan liya don ni ka yi don ni ka yi gare ni wani yana so ya siffanta maka hanyar nan da suke akai akwai wata mugunya hanya mai miyagun duwatsu ya ce asuladu al'aslat ma'ana duwatsu duwatsu masu tsananin ƙarfi wanda ko buga su aka yi ba za ka ga sun fashi ba in ma an sa diga an fasa su ba za su fasu ba alhasa shi ne tsakankwani to ka tsare min su daga kar su bi hanyoyin da yake akwai wa'annan duwatsu masu tsananin ƙarfi don kar su cutar da su fayalaita ya kai cin ko kuma ina ma da a ce wannan littaman ne guran abin da yake nesa to shine sai ka yi amfani da laita abin da yake kusa to ba za a samu laita ba sai dai abin da yake nesa ko abin da ma bai samuwa kamar faɗin wani mawaƙi ala ya laitar ya laitar shababu ya udu yauma wai ke ce ina ma za a ce kurciya za ta dawo ko da yini ɗaya ne shi wai ya tsuwa amma wai yana cewa ina ma za a ce wai kurciyar da ya a baya za a dawo da ko da rana ɗaya ce wannan gaga sai amfani da laita kamar faɗin alƙur'ani mai girma eh menene ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima to wannan aikin banza ne to ka gani yawwa mitu qabla haza fadin na na maryam ko to kaga duka wannan gurin abin da bai yiwa ne to abin da bai yiwa ko kuma nesa yake to sai ka yi amfani da laita amma abin da yake kusa to kar ka yi amfani da laita misali ba za ka ce menene laita ni ra'aitu zaida ina za a ce ina ma da a ce na ga zaidu to in zai yi ka gansa ba tare da wata dogon wahala ba to larabcin ka bai ba amma in ya mutu ko ko ya bata ba a san inda yake ba to larabcin ka yayi eh laitani ra'aytu zaidan ina ma za a ce na kamar yadda zaka ce laitani ra'aytu nabiyyan sallallahu alaihi wasallam to wannan yayi saboda abu ne wanda ba zai yi ba saboda haka in na kusa da sai ka yi amfani da la'alla la'alli araka ba abin da yake kusa ana fatan ya samu kuma ba da jimawa ba to haka laraba suke rarrabe abubuwa iz lokacin da fazu bihi lokacin da suka rabauta bihi da samuwa isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuntu minhu ina ba da a ce ina tare da su sakil tuki nafsi nafsi rayuwa ta sakil tuki ko wato kin yi wa na yi miki wabi ma'ana na yi miki barin ciki wannan kalma ce wadda larabawa ke amfani da ita na yi miki wabi na yi miki barin ciki to duk sanda balarabe ya kusata sai ka ja ce sake latka ummuka mahaifiyarka ta yi wabinka ta yi barin cikinka amma ba sa nufin hakikaninta kamar faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga Mu'adh bin Jabal sakilatka ummuka sakilatka ummuka mahaifiyarka ta yi wabinka ta yi barin cikinka sawa ba hakikanin da suke nufi ba suna da irin wayan na kalmomi lim ba lima bane lim dan mi taqa'at taƙa'atti anhum me yasa ki zauna ba ki bi su ba shi yasa ya faɗa mata wacce mummuna kalma kina min har matafiya suka riga suka wuce zuwa madina ke kina nan zaune rayuwarsa ba zuciya ba nafsi to shi ne ya ce sakil tuki nafsi ila kam wai har zuwa yaushe ne albasu ko zan zauna ila kasbil ma'athimi akan aikata zunubai masu yawa ai lokaci yayi da za a ce na daina domin zunubi na da yamin yawa shi yasa aka yi wannan tafiya ban samu na tafi ba fa ya ayyuhal ushaq ya ku taron masu bege jiddu ku yi kokari wa atlibu kuma ku ne wa atlibu ku nema wa hassu surako sannan ku yi gaggawar tafiya cikin dare na hawal habibi ta bangaren masoyi shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa atlibu kuma ku yawaita domin fakam da yawa anhu daga barin tafiya ma barin tafiyar dare zuwa madina tuhujabu ake sha makance wasu da dama bil isyani a dalilin sabon Allah wa zambi da zunubi duk wanda ga an an tafi an bar shi a baya to zunubin sai yawa amma wanda baya da zunubi mai yawa ba za a hana masa isa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sibu ba subu bane domin daga wasaba ya sibu wasaba ya sibu eh tun da an ce yasibu a mudari'insa amri ma zai zamo si sibu kamar wa'ada ya idu wa'ada ya idu to idi za a ce ba udu ba wa'ada ya idu idi to haka wasaba ya sibu sai a ce sib siba in musanna ne in kuma jami ne a ce sibu to subu bi dhammi fa wannan kuskure yace sibu ku yi gaggawa wan habu ku zabura yaya ku man asa'u waɗanda suka yi mugun laifi wa aznabu ba suka yi zunubi mai yawa wa shuddul matsaya ku ɗaura sirdanku ga raƙummanku lishafi domin isa zuwa ga mai ceto gare ku wa has hasu shi ma akwai wawun wawun jama'a akwai alif alfarika shi ma rubuta shi haka kuskure ne wa hashisu wa hashisu bil wawi haka ya kamata a rubuta kalmar saboda wawul jama'a din ya koma zuwa gare su amma wa hashisu a shafe wawul jama'a to wannan ba a san shi al'adarci ba wannan duk kurakurai ne na su masu buga littattafan saboda babu ta hariri babu ta hakiki yawa wa hashisu ku yi gaggawa wajen tafiya wasiru kuma ku yi tafiya a cikin dare ila qabril habibi zuwa ga kabarin masoyi shine annabi muhammad allah zirta ba wannan da Allah ya yarda shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tazuruhu domin ku ziyarce shi innal umra domin kun ga rayuwa aktsaruhu kuma ya halatta kace aktsaru aktsaruhu aktsaru duka jaiz eh ya halatta a lugha mafi yawan rayuwa in qada ta kai tunda mutumin da ya riga ya shekara 60-70 kaga me ya rage masa wata da umihi kuma ku kira shi an ya gafira Allahu mamaba domin Allah ya gafarta abin da ya gabata na zunubi fimalul yatama fimalu al-yatama ko yace masu taimaka ma marayu ai giyasu fimal bisa shine giyas giyasul litama eh yawa jam'i ne fimalul yatama masu tallafa ma marayu inda hu a wurin sa to yanzilu rida yadda Allah tana sauka a gunsu duk wanda yake tallafa ma marayu to shi ko yana samun yarda Allah subhanahu wata'ala kamar yadda hadisai da dama suka faɗaitar a kan haka wasamma kuma a can ne yughasul khadi'u za a aga zama mai tawalu almutaghawwisu mai neman agaji a wannan lokaci za a agaba masa a taimaka masa nabiyun wani irin annabi ne nikira litta'azim lahu dinu gare shi shi ke da addini alhanifiyu wanda yake miƙaƙe millatun kuma shine matsayin hanya shine matsayin addini a gunsa kamar yadda dai ƙur'ani ya ambata wa ka'batuhu ka'abar salin nasi ga mutane wajihun ita ce fuska ita ce abin fuskanta wa qiblatun kuma ita ce alƙibla gare su faƙomo bina ku tashi bina tare da mu nas'a domin mai gaggawa wa nahanu alhali mu a jillatun muna masu girma don duk wanda ya samu kaiwa zuwa ga wannan wuri to yana cikin manya a jilla jam'u ƙilla mufaradinsa shine jalil jalil babba sawabun wata irin lada cewa ko wa samun kuma zunubai tuzahu ba tazahu ba tuzahu ana karkare su wa zallatun da kuma tubatubai talala ɗaya da mutum ya samu duka za a kawo masa da wannan kuma a bashi lada ya ce ta zulu ko wa zallatun ta zulu shi ne haɗe ke wa zallat wannan ana kiransa a tazini a ilimin aro wa zallatun ta zulu da kuma kurakurai wanda zai gushe ya ce wa adulun adalci ne maba'asun tayar da mu fil kiyamata a ranar gobe kiyama ba don an ba, ba, ba, ba wai ana tada mutane don a zalunce su bane Allah yana tayar da bayi ne ranar tashi alkiyama saboda adalci nabiyun annabi ne karimin mai girma hawa wanda hakika ya tara tsiba mahatigi ba mahatigi ba mahatigi ta'un din nan kasara gare ta shi ma sai a gyara shi wanda ya tara kyakkyawan asali al-mahtidu bi ma'ana al-asal tushe eh eh mahtidu fulanin ana nufin aslu tushensa to annabi sallallahu alaihi wasallama mai kyakkyawan tushe bi izin a dalilin buwaya wa jahin da ɗaukaka wa atila'i da kuma shi ma dai ɗaukaka ne wasu dari ko wasu udari duk ana faɗa ko bil hams ko kuma bil wawi faɗa tare da shugabanci li ummatihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga al'ummarsa sallallahu alaihi wa sallam hadin mai shiryarwa ne wa bil haqqi kuma tare da gaskiya muhtadi shi mai shirya ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam siku ku aminta bi madihin tare da yabo fi manaqibi ahmadi a wajen faɗin kyawawan darajoji na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka mutum ya rayu yana ta ambaton halaye da ɗabi'u na manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ya samu aminci sai da matsala domin ya nuna yana kaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace fa inni domin ni ka ganni biha game da waɗannan darajoji na annabi sallallahu alaihi wasallama muhaddisu mai ba da labari nake an kulle adalin amma daga dukkanin adalci ba da ƙetare iyaka wanda shi ne ka'idar yabo in za ka yi bi annabi sallallahu alaihi wasallam to karka yi ta'addanci sai ka faɗi abin da ya dace da shi abin da kuma bai saba ma shari'a ba kamar yadda ya faɗa kenan cikin maganganunsa in mun samu wasu kalmomi wayanda zahirinsu suna nuna kuskure to kun ga sai a yi masa uzuri domin ya nuna ba ganganci yayi ba ba da gangan yayi ba tun da kaji abin da ya ce fa inni ni biha wajen ambaton manaƙin darajoji na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muhaddisu ina faɗansu ina mai ba da labari a kansu an kulle adali a kan dukkanin adalci shine faɗin abin da yake daidai bai saba ma shari'a ba to da haka in ya faɗo su maganganu to sai a yi masa uzuri a ce kuskure ne a roƙi Allah Allah shi shi gafarta masa dama kowane mutum ai dole zai iya kuskure ko ba haka ba kuma duk littafin da ka sani da aka rubuta a duniya kowane iri ne in ka cire alkur'ani ba littafin da babu kurakure a ciki in kai baka sani ba to wani Allah ya buɗa masa ya gani rufewa ne ake yi saboda kurakuran malamai malamai suka ce rufe su ake ba a yada su in malami ya kuskure to rufewa ake muddin da an san babu son zuciya tare da shi sannan babu karkata tare da shi mutum ne an san shi da kokari wajen kira zuwa ga gaskiya da yada gaskiya da fada da shiririta to da an samu wasu wurare ya yi abin da ba daidai ba su sai masa addu'a sai a masa uzuri saboda haka masu cewa a ƙaurace mu wa'annan littattafa wannan shirme jahilci faɗa da abin da mutum bai sani ba ka ko ga ayar hauka ce kana faɗa da wanda baka sani amma ga yanzu za ka yi faɗa da mutum ka yi faɗa da wanda ka san shi kuma kana ganin sa to amma ka zo ka rushe abu kuma abin da kai baka san shi ba to ina an ka taɓa yin wannan to ko hadisai ai kada da an ce kaza bai kaza sahih to su ba a ba wanda ya taba cewa duk littattafan nan na hadisai mu yi watsi da su tun da akwai wanda ba su tabbata ba ko ka taba shi wanda ya ce ai jiba da bulugul mara kada da akwai hadisai masu rauni riyadu salihin ka taba shi wanda ya ce a daina karanta ta tare da akwai hadisai kusan arba'in wa'anda ba su inganta ba a ba wanda ya ce ai watsi da littafi karantawa ake wanda ya tabbata a rike wanda ke da kurakurai kuma sai a rufe a wuce a yi gaba wannan shine aikin hankali to nan za mu takaita sai mu bari sai wani sati sai mu tashi shafi na gaba da yake an shigo harfar sa'i yanzu ya fara shiga tsakiyar littafin littafin yana da yawa to sai a yi haƙuri ila sai a yi shekaru ba a sauke